27 ga watan Jun miladiya 2020. Za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin Maula Musa Ibn Faidati, Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu. A cikin izu na biyu, izin iksiru sa'adati, fi madihi sayyidu sadati sallallahu alaihi wasallam. Muna cikin harful aini a bar kumbada na hawal marabi yalma'u shehu yana mana fassara muna bai za mu tashi baiti na goma wa azhar launin ajil aini tasdari malam muhammadu tuhami zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana bakin diwani shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akarmakumullahu bismillah
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا الله إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وأزهار عين العين وأزهار لون الآن آج العين تنزلي بعيني مها عند الخليلات ترتع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله وعجال عين آداب الشفر واسع جميل رسول الله والخلق أوسع لا إله إلا الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله الله أزج وأقنى ورجو طه مدور ولحياته كسام وصدر موسع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله ومنكبه عزيز به وعظامه درهم ورب القادم طه المرفع كذا عدل حبل وحبل ذراعه برحى براهة والأنوار تلمع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل إلى طاعة مولاه بما وعى من اللين والإجلاز وعلى آله وأصحابه
وأتباعه الذين اعتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته muna nan cikin diwanin nan mai suna nuzhatul asma'i wal afkar fi madihil amin wa ma'anil muhtar صلى الله عليه sallallahu alaihi wa وسلم sallama muna cikin izu na biyu shine iksirus sa'adat fi madi sayyidus sa'adat صلى الله sallallahu alaihi wa sallama muna cikin harful ayi wato a barkun bada na hawal marabi'i yalma'u fa habni mar'an iz yalma'u albarqu yadma'u a maulamu shi ibrahim Allah ya kara mar yadda Amin.
yana ta ba mu labarin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama har sai da ta kai ya ɗauko hotonsa ya ce kun gani ya ce faƙar kana khairul khalqi fakhman mufakhaman wa zu haibatin wal mashi fihi taqallu hakika biyayyen halitta صلى الله عليه وسلم girmansa bai koyu ba har a wurin makaho fakhman in kana da ido mufakhaman in kana da zuciya idan kana da ido za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika idanuwanka in mutane sun kai dubu shi kadai za ka yi ta gani kawai zai cika ko ina ba zai bar wani gefe da za ka ga wani ba kwarjininsa da girmansa idan manzo Allah yana wuri sallallahu alaihi wasallam to ba a ganin wani in ba shi ba صلى الله عليه وسلم sannan idan makaho ne kai ba ka gani da ido amma kana da zuciya to idan ya zo za ka ji zuciyarka ta cika dam-dam ba za ka ƙara tunanin wani abu in ba shi ba har muka faɗa cewa ko a yanzu idan har kana wurin maulidi ko kana wurin wani taro na alkhairi ko kana cikin tsakiyar salati ko kuma kana zaune kana tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji zuciyarka ta cika da shi baka tunanin shagonka ko gidanka ko matarka ko 'ya'yanka ko kudinka ko masoyanka annabi kurum to ka tabbatar yana wurin a lokacin صلى الله عليه وسلم duk sanda ka ji lissafi ya ɗauke zuciya ta cika ba ta tuna komai sai shi to ka tabbatar yana wurin a lokacin صلى sallallahu alaihi wasallam to shine shi yake gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakhman mai girma ne mufakhaman kuma abin girmamawa wa zuwa haibatin gashi ma abocin kwarjini sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa man ra'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu yuslahu صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abocin kwarjini ne kwarai kwarai da gaske yana da kwarjini kwarai sallallahu alaihi wasallama wal mashi fihi shehu yace tafiya a cikin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda take taqallu cicciraki صلى الله عليه وسلم ka annama yanhaddu min sababin yaktu takaffan mm?
نعم yamshi wa yamshi haulan sallallahu alaihi wasallam na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai وصلى الله على kiran النبي الكريم Allah ya tabbata bisa annabi wanda yake mai girma صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم وأزهر لون ya ce to ka ji ko na gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma a ida cikin idanuwa yana da girma a cikin zukata نعم yana da kwarjini har a wurin mala'iku نعم tafiyarsa ciccira yake wato ma'anan taƙallu'i shine raf'ur rijili Na'am.
min al-ardi bi himmatin wa quwwatin wa waqari نعم
tafiya irin ta sadaukai shine taƙallu'i tafiya irin ta namiji lafiyayye wanda bai da wani rashin lafiya wato bai tafiya annabi bata kama da irin tafiyar mata ko 'yan daudu ba tafiyar annabi bata kama da irin tafiyar marasa lafiya نعم shine taƙallu'i ya aje da ƙarfi ya ɗaga da ƙarfi ya aje da ƙarfi ya ɗaga da ƙarfi amma ba tare da gaggawa ba ba tare da da kuma wato cikin natsuwa yake yi. sallallahu alaihi wasallam to shine yau kuma yake gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyawun launin halitta wato ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi hasken fatar halitta
ad'atul aini wato ma'anan azharu shine kowane launi fari wanda yake mai haske kuma mai haskaka wani shine azharu yana da haske in ka kara shi jikin wani launin kuma zai haska wancan launi annabi yana da haske sannan idan ya zauna da kai ko mun bakin ka sai kayi haske sallallahu alaihi wasallam ba wai ya zauna da kai ba ma duk murinka in kai zurfafa a cikin soyayya da yawan salati in har Allah ya ma muwafaqa ka ganshi to sai ka yi kyau sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alharu launi wato mafi kyawun launin halitta wato kamar dai wata suna cewa kamarun azharu kamarun azharu wata mai hasken launi kana iya ambatan duk wani abu mai rai inda yana da haske ko kuma duk wani abu wanda yake sandararre inda yana da haske za ka ambace shi da suna azharu za ka ji larabawa suna cewa azharun launi mai kyawun launi mai kyawun launi shi yasa ake kiran sai da faɗi mutu zara z- zahara'u zahara'u yani barraƙatul launi mushrikatul waje mai hasken launi mai kyan fuska sai da faɗi mutu zahara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi azharul launi ne shi ana kiran shi ah, azharu ita kuma zaharawu manzo Allah sallallahu alaihi sallama shine mafi kyawun launin halitta a cikin mazaje da matan ma ita kuma a bangaren mata ita ce mafi kyawun launin halitta ita ce sayyidatu nisa'il alamin wani mawaki yana cewa wai alaysa kullu muhammadin rasula wala kullu fa'imatin batula babanka ya sa maka suna muhammadu kana ta holo ko kana fankama kana homa kana hura hanci kana ƙaba ya ce kwantar da hankalin ba kowane muhammadu bane ya rasulu babanki ya sa miki suna fatimatu zahra kina hura hanci kina takama kina yanga kina homa kina wani hologo kina fadi ya ce ki kwantar da hankali ba kowace fadima ba ce batula ba kowane muhammadu bane rasulu ba kowace fadima ba ce batulu rasu muhammadu sallallahu alaihi sallama rasulu shi kadai ne fadima batulu ita kadai ce to da ka idan ka ji an ce al'azaharani ana nufi a shamsu wal kamaru al'azaharani a shamsu wal kamaru rana da wata kuma ana kiran fulawa wannan da masoya suke ba junansu irin fulawar nan ta soyayya da ake miƙa wa masoya na'am to ita ma ana kiranta az-zaharatu kafa muhammadun zaharata muhammadu ya tsinki fulawa kuma ana kiran bukata ma az-zaharatu az-zaharatu laraba suna ta qadaitu minhu zaharati qadaitu minhu zaharati na biya bukata ta daga wurinsa na biya bukata ta daga wurinsa sannan ana kiran kawar duniya ita ma az-zaharatu na'am kawar duniya ana kiranta az-zaharatu wato zaharatu duniya dukiya ya'ya da mata da mulki ana kiransu az-zaharatu ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi cikin suratu daha aya ta 131 ko 129 yana cewa bismillahir rahmanir rahim wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya zaharatal hayatid dunya ka gani ko to az-zaharatu kawar duniya az-zaharatu fulawa az-zaharatu bukata az-zahara'u fadimatu azharul launi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ana kiran suratul baqara da suratul ali imran az-zaharawani az-zaharawani suratul baqara da suratul ali imran annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-azharu yarsa kuma fadimatu ita ce az-zahara'u sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ma'anan zahara'u al-mar'atul mushrikatul wajhi barraqatul launi al-mar'atul mushrikatul wajhi na'am barraqatul launi mace mai tsananin hasken fata mai kyan launi mai kyan fuska ita ce azhara'u sayyidatu nisa'il alamina haura a adamiya ga ta hurul inu ga ta yar adam a duniya ba ta yin haila ba ta yin jinin haila sannan kuma ana kiran ranar juma'a da suna yawmul azhar yawmul azhari kai bauna ma ana kiranta haka da wannan sunan farin zaki shi ma ana kiransa da wannan sunan duk wani abu ne da ka sani wanda yake mai haske ana kiransa al-alharu amma manufar shehu radiyallahu anhu wa azharu launin shine mafi kyawun launin fatar halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ba fari bane kau shi ba ja bane dau farinsa ba irin na turawa bane jansa ba irin na larabawa bane sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga cikin larabawa zaka ga yayi fari in ya shiga cikin turawa zaka ga yayi ja sallallahu alaihi wa farinsa an cuɗan ya shi da ja idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ransa ya baci in yana cikin fushi zaka ga yayi ja idan yana cikin farin ciki yana murmushi zaka ga yayi fari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama duka waɗanda suka sifanta shi bakin su ya haɗu baki ɗaya babu wanda ya saba akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama munirul wajhi ne mushrikul muhayya yatala'anu bin nuril bahiri wad diya'uz zahiri sallallahu sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya saba akan wani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fuskar sa mai haske ne fuskar manzo Allah tana haska wata sallallahu alaihi wasallam kaga wata ba yana haska mu ba yana haska dare to fuskar annabi tana haska wata sallallahu alaihi wasallam kwarjinin annabi yana haska rana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo a hadisin al-imam al-hasan hasan siddi wato hadisin da yake tambayan kawunsa in dubnu abi hala agolan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce masa ah, ah, ka sifanta min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ina kwadayin a gaya min wani abu na sifan manzon Allah domin in wato in yi koyi da shi domin in rataye da shi domin wato in sa shi a zuciyata ya zame min tamkar laya to da hindu na abi hala ya ji jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi wannan alfarma sai ya gyara zama sai ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama fakhman mufakhaman yatala'alu wajhuhu tala'alu al-qamari laylatal badr ta ji ko wai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance fakhaman mai girma ne da gaske mufakhaman kuma abin girmamawa ya tala'ala wajuhu fuskarsa tana haske tana walƙiya tala'alu alqamari lailatal badri wani hasken walƙiyar wata daren goma sha hudu sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sannan wata rana jabir ibn samra ya fito da daddare sai ya ga wata ya cika ya batse yana tartsatsin haske sai ga manzo Allah ya fito shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kwalliya asin da asin sallallahu alaihi wasallam
wato ya sa jajayen kaya sallallahu ya yafa mayafi ja sallallahu alaihi wasallam
jabiru ya ce sai na ga wata ya zama biyu ga ɗaya a sama ga ɗaya a ƙasa ina cikin mamakin hasken watan sama sai ga wani wata daga ƙasa kuma shi kuma shi kuma shi ma yana tartsatsin haske sai ina kalli sama in kalli ƙasa in kalli sama in kalli na ƙasa can da na haɗa lissafi falahuwa fi ainihi ahsanu min al-qamar
sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na ga hasken annabi ya fi hasken watan da yake sama wato haske sallallahu alaihi wasallam shi kuma abi huraira ya ce ka anna shamsa tajri fi wajhihi sallallahu in ka ga annabi za ka ɗauka kamar rana tana kullowa ne daga fuskarsa shi kuma sai na bakar siddiqu Allah ya kara mar yadda sai ya ce kana wajhu rasulillahi ka annahu daratu qamar yace idan ka ga fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ɗauka shef ɗin wata ne sallallahu yanayin fuskarsa wato yana kama da shef ɗin wata ita kuma diyarsa ummul mu'minin sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama iza surra ka annahu qidatu qamar yace manzo Allah ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi murmushi zaka dauka yankin wata ne fuskar shi sallallahu zaka dauka fuskar sa wani yanki ne na wata iza surra tabriku asarir wajehi ka annahu qidatu qamar wato idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi zaka ga irin tattaran nan na goshinsa wato yana walƙiya yana haske kai ka ce wani yanki ne na wata a goshinsa
sallallahu an tambayi dufailu abid dufail aka ce wa abid dufail sifla na rasulallah sallallahu alaihi wasallam dufai abid dufail ku ne kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah zo ka ba mu labarin shi sifanta mana shi da ya gyara zama sai ya ce kana abu ya gama lihal wajihi iza surra fa ka anna wajuhu mir'atun wa ka anna al-badru yura fi wajihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne fari ne mai kyan fuska idan yayi murmushi kai ka ce fuskar sa madubi ne dan zaka ga kanka a ciki sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ka zo gaban annabi zaka dinga ganin kanka a fuskar shi sallallahu alaihi wasallam
فكأن الماء تجري في وجهه وكأن الشمس تجري في وجهه sallallahu alaihi wasallam كأنه قطعة قمر كأنه دارة قمر sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato fari ne mai kyan fuska idan yayi murmushi zaka zaci fuskar sa madubi ne kai in takaice ma bayani wato kai ka ce wata ne zai fito daga fuskar mai sama sallallahu alaihi wa sallama aka ce wa rubayyu yar mu'awwizu sifila na rasulullah wata rana jikokinta ne suka zo wurinta suna wasan jika da kaka da jikanta da abokansa sai tana ce "Ah, ai kai, ai ku kallo ya wuce ku ai kallo ya wuce ku wanda bai ga annabi ba kallo ya wuce shi kika ce kaka da Allah subhanahu wani annabin nan dai ki ba mu labarin sa mu ji ya yake ita rubayyu sai ta tashi tana kishin gida ta zauna sai ta ce ya bunayya law ra'aytahu la ra'aita ash-shamsu dali'a sallallahu alaihi wasallam ya kai karamin dan nan nawa wallahi da ka ga manzon Allah ce za ka yi la ga rana ta fito la ga rana ta fito da ka gan shi abinda za ka faɗa ke wannan shi ne takaitaccen bayani in ji kubayu sannan ummu ma'bad tana sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ra'aitu rajulan zahiran wada'a hasan al-khalqi maliya al-wajhi qasiman wasiman na ga wani mutum na ga wani mutum ka san manzo Allah ya wuce ta ƙauyen da take sallallahu alaihi wa sallam bata san shi ba da shi da sayyidina Abubakar zai hijira lokacin da zai tafi Madina Quraisha suna bin shi za su kama shi sai ya biyo sai zai wuce sai ya ga wani gari haka ƙauye haka ya tagayyara sai ya ga wata bukka bukkan mata ta gayyara sai ya shigo sai ya ga wata tsohuwa ita ma ta tagayyara a'a sai ya juya sai ya ga wata akuya ita ma ta tagayyara sai ya ce mata baiwar Allah muna jin yunwa ki dan bamu ta ce baka gan mu bane baka ga yadda muke ba ya ce ko nono ne ki bamu ta ce da me za a ta me za a me za a tada a nan kalli irin akuyoyi ma duk ara masu sai ya ce abin da muke nema izini kawai yi min izini in tada sai ta yi gaji ta ce to je ka tatsa je ka tatsa sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam akuya ce ga ta ramammiya ga ta wani iri ta shiga damuwa ba abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dauki koko da ya dan shafi hantsarta sai kawai aka ga kawai tana cika kamar ana busa mata iska kawai za ka ga akuya ta ta hu, ta cika damdam nonuwan sun kukumbura sallallahu kawai sai annabi yana tatsa yana tatsa sai ta gane cika kuku ya ce kawo a zuba mai aka zuba mata aka sake zuba mata aka zuba mata annabi ya sake tatsa ya sha ya ba abokin sabakar ya ce mun baki lafiya shi ne da ta tashi ba da labarinsa shi ne sai take cewa رأيت رجلا زاهر الوباء حسن الخلق مليح الوجه قسيما وسيما na ga wani irin mutum na ga wani irin mutum mai bayyanannen haske mai kyan halitta mai kyan fuska mai matsakaicin tsawo shi ba dogo ba ne can can ba kuma gajere ba ne dab dab ba mai jiki ba ne balle ka ga timbi ba ramamme ba ne balle ka ga kashi a wuyan shi sallallahu alaihi wasallam kan tamma suratuhu wa tamma ma'anahu takamala fihi al-husnu gaiban wa mashhadan wa laysa qadaha al-mustafa inda mashhadi babu doba takamala fihi al-husnu kyau ya cika cip cip a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaiban wa mashhadan zahiri da badin fa laysa qadaha al-mustafa inda mashhadi duk taron da ka gani ko taron alkiyama ne ka je ka leƙa babu kaman ɗahal mustafa sallallahu sallallahu alaihi wasallam na'am
وأظهر ال- تكامل فيه الحسن غيبا ومشهدا فليس كطاع المصطفى عند مشهدي تكامل فيه الحسن غيبا ومشهدا فليس كطاع المصطفى عند مشهدي وأثنى عليه ربنا بكلامه فعيا بريء دونه يدا مسندي ويكفيه مدى ذاته وصفاته محمد فعل الحمد من حمد أحمدي ويكفيه مدها ذاته وصفاته محمد فعل الحمد من حمد أحمد عليه صلاة الله عليه وآل الصدق على صلاته كذا من براه الشوق نحو محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah alaihi salamullah sannan akwai wata mata daga cikin mutanen hamdana ta taɓa yin aikin hajji da manzon Allah kamar dai yanzu yadda muke kaga ai muna sha'awa ko ana taro ko ana wani abu mu ji wani ya ce wata rana mun yi hajji da shehu ba muna jin daɗi ba sai kaga kunnen mu ya matso muna so mu ji to ya aka yi halifan shehu a teku radiyallahu ta'ala anhu warḍahu an nabi amin khadimu tijani a shumalan tahamu yake cewa ya taɓa yin hajji da shehu ya ce ka zo ka ga shehu a wurin sa'ai ya ce da ya ga shehu bai san san da idansa ya cika da kwalla ba ya ce in ba Allah ba wa zai sa wannan dattijan gudu in ba Allah ba wa zai sa wannan dattijan gudu to ita wannan mata tana daga cikin mutanen hamdana tana ba da labari ta ce hajjajtu ma'a rasulallah wata rana mun yi hajji da manzan Allah na taɓa yin aikin hajji tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai waɗanda suke wurin suka sai suka manzu suka ce shabbihihi lana shabbihihi lana gwaggo yanzu kin taɓa yin aikin hajji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kwarai kuwa suka ce dan Allah sifanta mana ya kika ganshi sai ta ce kal kamar lailatul badri lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam wane wata daren goma sha hudu kafin in gan shi ban taba ganin irinsa ba bayan na gan shi kuma ban ƙara ganin irinsa ba sallallahu alaihi wasallam kamun ka ga annabi baka taba ganin irinsa ba bayan ka gan shi ba za ka ƙara ganin irinsa ba baka ji wani daga cikin sahabbansa ba yana gonarsa ɗansa ya zo ga mai wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka tsiyaye da idona daga yau ta ke zama makawo aka ce dan ka ke ce me zan gani kuma me zan ƙara gani kuma me zan ƙara gani kuma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to da aka tambaye ta shabbihi na nasibanta mana ya yake ta ce kal qamari lailatal badri lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wane wata daren goma sha hudu kamun na ganshi ban taba ganin irinsa ba bayan na ganshi ma ban ƙara ganin irinsa ba sai na umaru Allah ya ƙara mar yadda yana sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abyadan launi musharaban humra in ji sai na umaru yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai farin launi ne mai farar fata amma ciki akwai ja an cuɗanya shi da ja sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka mafi yawancin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke subanta shi wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi hmm? wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله saboda haka dukka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ittifaqi cewa manzo Allah azharul launi sallallahu shi ne mafi kyawun launin halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga dai ana son fulawa duk masoyi yana son fulawa to duk masoyi na gaskiya yana son annabi sallallahu sallallahu alaihi wa sallam Mm. yadda masoya suke ɗaukar fulawa suna ba juna to haka mu kuma muke ba wa juna annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam yadda eh, yan boko in suna soyayya ba suna ɗaukar fulawa ba a ba mu soyayya to mu annabi muke ba sallallahu mu ma in zaka ba mu annabi zaka ba mu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi shi ibrahim ya ba mu sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da alkhairi na'am
ad'aj al-ayn shi ne ce to bayan na ga- gama gaya muku irin kalan launin fatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bari in gaya muku irin yanayin idanuwansa kuma na gaya muku kalan launin fatarsa zan gaya muku irin yanayin wato idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da'ajul aini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gada gadan idanuwan wato ma'anan gada gada gada gada wanda idansa farin ciki ya zama fari tar bakin ya zama baki wuri jan ciki ya zama jajawur sallallahu alaihi wasallam to amma kuma annabi ya kara shi kuma
sallallahu duk wani mutum da ka sani mai kyan idanuwa ko kuma wata mata mai kyan ido za ka ga bakin ciki baki sosai farin fari sosai jan ciki ja sosai amma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan farin ciki fari ne tar bakin baki wulik jan kuma jajawur sannan a cikin bakin akwai jajaja a cikin farma akwai jajajaja sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu jijiyoyi sirara masu jan jini a gefen idan manzan Allah suna ƙara mai kwarjini kuma abin da zai ƙara burge ka da annabi ka san shi daban ne idansa mai kyau mai kwarjini amma ba sha'awa a ciki sallallahu alaihi wasallam duk wani mutum kyakkyawa idan mace ta haɗa ido da shi farkon abin da za ta fara ji shine sha'awarsa sannan sai shedan ya jefa wasu maganganu a ciki kuma to daga nan sai ya zama za ta rika neman wasu abubuwa na sharri da kaidi da za ta rika yi to haka nan idan namiji ya kalli mace mai kyau farkon abin da zai fara fadawa zuciyarsa idan ya kalli idanuwanta shine sai ya sha'awarta to shikenan sai shedan sai ya jefa za ba sai ya fara bada kuɗi ya fara shige-shige da dabaru ta yadda za a saba wa Allah amma abun mamaki idan mace ta kalli idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam
Allah za ta gani a ciki ba magana sha'awa Allah za ta gani a cikin idanun nan saboda daima Allah yake kallo so ba zai yi a kalli ƙwa'idansa a ga sha'awa sai dai a ga Allah kawai
sallallahu alaihi wasallam kaga shi Ibrahim ai yana da manyan idanu amma idan ka kalli idanunsa zaka ga alamar manzon Allah zaka gani a ciki sallallahu alaihi wasallam to haka kamilan waliyai kamilan bayi haka suke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ad'atul ayn yani shadidu bayadil bayadi wa shadidu sawadi sawadi shine ma'anan ad'atul ayn ad'atul ayn shadidu bayadil bayadi shadidu sawadi sawadi shine ad'atul ayn mai gada-gadan idanuwa mai tsananin farin farin ido mai tsananin bakin bakin ido mai tsananin jan jan ido sallallahu alaihi wasallam ka san lungun ido ba ja bane can lungunan nan da wasu jijiyoyi sira da haka kanana kanana to duk inda kaga wani jijiya mai mai wato siririya zaka ga ta yi jajawur ga farin ko fari tar ga bakin tsakiyar baki wulk yasa ba haɗa ido da shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kaga annabi ba zata sai kai tintibe su 50 sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato addu'ujatu ma'anan shi shiddatu sawadil ayn tsananin bakin kwayar ido ma'asi a ta tare da yalwan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yalwar ido sannan bakin baki wurin farin faritar zaka ji laraba suna cewa da'ajatul ainu da'ajan wudu bujatan da'ajatul ainu da'ajan wudu bujatan yani ishtadda sawaduha wa bayaduha wa ittisa'uha bakin yayi baki farin yayi fari idan yayi girma idan ga girma farin ga fari bakin ga baki idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam idan namiji ne sai a ce ad'ajul aini mai gada-gadan idanuwa idan mace ce sai a ce mata da ajaul aini kai matan nan tana da gada-gadan idanuwa tana da gada-gadan idanuwa a da ajul aini ma'anan shi shadidu sawadil aini wa bayaduhu wa humratuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsananin bakin kwayar ido ne a inda bakin yake mai tsananin farin kwayar ido ne a inda farin yake mai tsananin ja ne a inda jan yake al-imam ali ibn abi talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu idan ya tashi sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake yi abyadu mushrabun bi humratin ad'ajul ainaini manzon Allah fari ne sallallahu alaihi wa alihi sallama amma farin an cuɗanya shi da ja sannan mai gada gadan gidanuwa sallallahu alaihi a wata riwaya kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aswadul hadaqati aswadul hadaqati mai tsananin bakin ƙwayan ido sallallahu alaihi a wasallam wata riwaya ta jabiru wai a jabiru yake ta shigowa da cikin a riwayar jabiru ya ce ashkalul ainaini ashkalul ainaini ma'anar ashkalu wai mai tsawon yankan ramin ido idan manzala ba takaitacce bane kamar idan irin idan canisawa ba takurarre bane yankan yana da tsawo yankar min gidan manzala yana da tsawo kwayar tana da girma kamar kwai kwayar gidan manzala ba babba ce farin fari tar bakin baki wulik ga wasu jijiyoyi sirara masu jan jini suna ƙara idan kwarji sallallahu alaihi wa alihi sallam to jabiru shi da ya tayi subanta idan sai ya ce ashkalul ainaini mai yankan ram mai tsawon yankan ramin ido wani kuma sai ya ce ashhalal ainaini ashhalal ainaini wato ma'anan ashhala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jajaja a cikin bakin idansa yana da jajajaja a cikin farin idansa shine ashhalal ainaini ko ashhalul ainaini ashukulatu ma'anan shi humratun fi bayadil aini in ji waɗansu malamai waɗansu malamai suka ce ba yankan ramin ido ake nufi da ashkalul ainaini ba a'a mutumin da yake da ja a cikin farin ƙwayar ido shi ake kira ashkalul aini ashhalul aini kuma mutumin da yake da ja a cikin bakin kwayar ido shi ake kira ashhalul aini ashkalul aini mai ja a cikin fari ashhalul aini mai ja a cikin bakin kwayar ido jamilul muhayya azharul launi ablaju kahilul jufuni adajul aini ahdabu sallallahu alaihi wa sallam to laka yan uwa annabi adajul ainaini ne na'am تزدري بعينها shi wai ce kai ka san irin kwarjinin idan annabi kuwa wane mutum ya ce tasdari kwarjinin kwayar idansa tana wulakantarwa da aini maha da kwarjinin idan bauna in ka ji an ce maha ana nufi albaqaratul wahashiya shine maha albaqaratul wahashiya sanuwar daji ko mahatu mahatu bauna ana kiran rana ma mahatu bauna mai kwarjini in ka daga ido za ka ga ta ma dabwa rana ke ka taba ganin mutum ya kurawa rana ido da ya kalle ta za ka ga ya sauki to annabi kenan ai sallallahu alaihi wa alihi sallama haji ko rana ma ana kiranta mahatu bauna saboda kwarjininta ba iya hada ido da ita to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba iya hada ido da shi kuma bayan idan annabi yana da kwarjini din nan sallallahu alaihi wasallama yana wulakantar da kwarjinin idan bauna annabi yana tsananin kulawa da idan shi dan kuwa yana sa kwalli yana sa kwalli a cikin wato a idansa domin tsananin kulawa da idanuwan nasa har abdullahi dan abbas allah ya kara mai yadda ya rawaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhalatu yakta yaktahiru minha kullu lailatin wa kullu lailatin salasatun fi hadhihi wa salasatun fi hadhihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da tandun kwalli yana sa wa idansa kwalli sai sa uku a nan da daddare ya sa uku a nan da daddare in zai kwanta sai sa ya sa kwalli ah, sawa uku a nan sawa uku a nan to amma fa kwarjinin idan manzo Allah ba na kwalli bane dan karka je ka nemi kwalli ka rinka sa kwalli kana zara ido mutane suna jin tsoron ka za ka wasu ke yau da ji sa kwalli ya raɗau a idan ya dinga mazurai ko wata budurwa ta sa kwalli ta rin- ta dinga ma- mazurai kwarjinin idan manzo Allah ba na kwalli bane wai wani mawaki yana cewa kullil lazi kullil lazina takallafu zayyid tuqa wa takhayyaru lid-darsi alf mujalladi la tahsibu kuhlul uyuni bi zinati innal maha lam taktahil bil ismidi wai kullil lazina takallafu zayyid tuqa ka ga waɗanda suke dora wa kansu sa tufa irin na tsoron Allah a sa rawani a sa babbar riga a sa alkyabba a ɗauko ƙaton carbi eh wata hayyaru liddarsa alfi mujalladi sannan kuma idan za a yi karatu su ɗauko kimar kimar littattafai za a yi muƙabala ko za a yi raddi ko za a yi karatu a tara littattafai sifili sifili ya ce to ka gaya musu la ta hasibu kuhulul uyuni bi zinati kar ku ɗauka kwarjinin ido da kwalli ne innal maha ku sani cewa bauna lam taktahil bil ismidi bata taba sa kwalliya idan ta amma ka duba yadda take bada tsoro da dan farauta zai daga bindiga bai an karba ya ga bauna a gabansa ajiya zai iya ce gani gasashi gani gasashi kuro to kwarjinin idan manzo Allah tasdari bi aini maha tana wulakantarwa da kwarjinin idan bauna tare da kwarjinin idan bauna kwarjinin idan manzo Allah yana wulakantar da kwarjininsu na'am ترتاو a lokacin da take yin kiwo عند الخميلة a cikin sarƙaƙiya ko kuma surkukin daji shine khamila alkhamilatu ma'anan shi kullu mawdi'in kasra fihi shajaru duk wurin da itatuwa suka yi yawa to ana kiran wannan wurin alkhamilatu kamar lambu ko gona ko daji sarƙaƙiyan daji ko surkukin daji to a lokacin da fauna take kiwo a irin wannan wuraren tana da kwarjini sosai to kwarjinin idan annabi ya fi nata na'am وأنجل عين wa'anjalu ainin shi wai ce to kuma bayan na gama gaya maka kwayar idan annabi bari in gaya maka ainihin idan kuma bayan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam a da'ajul aini mai gada gadan idanuwa ne to kuma kana anjalu aini ya kasance wasi'ul aini shine anjalu aini mai yalwar idanuwa kwayar tana da girma tana da kwarjini sannan yankan ramin idan yana da tsawo yana da girma al'anjalu ma'anan shi alwasi'ul aridu dawilu shine ma'anan anjalu mai yalwa mai tsawo mai faɗi idan annabi ke sannan ana kiran ɗa na jalu na jilu annajilu ɗa annajilu najalahu abuhu ubansa ne ya haife shi ya ƙuru ibrahimu najilul haji najilul haji abdul ilahi badri nalwa haji najilu ɗa an najilu ɗa an jalu mai manyan idanuwa an jalul ainihin mai manyan idanuwa hajjuko tanajalal ƙaunu ai tanasalu mutanen garinmu suna ta haihuwa suna ta haihuwa ana cewa fulanun yanjulun nasa fulanun yanjulun nasa mutumin nan magulmaci ne bai da aiki sai aibata mutane ya'ani yu'ibuhum wa yaktabuhum yana aibanta mutane yana yana gulman su idan ka ji an ce najila najalan najila najalan ai ittasa'at ainuhu wa hasunat idanuwansa suna da girma suna da kyau ka san wani yana da babban ido amma kuma idan bai da kyau manyan idanuwa daban kyan ido kuma daban to annabi ya haɗa duka wani zaka ga idansa bai da girma amma idan yana da kyau wata zaka ga idanuwanta ƙanana ne amma kuma idanuwan suna da kaifi sosai suna iya yanka abu wata kuma tana da manyan idanuwa amma ba su da kaifi wani idansa babba ne amma za ka ga ya yi ja gaba ɗaya bai da kyau kwata-kwata idan ga girma amma bai da kyau wani kuma idansa ƙanana ne amma farin yana da haske bakin kuma yana da duhu to annabi sallallahu alaihi sallama idanuwansa ga girma ga kwarjini ga kaifi amma ba sha'awa a ciki sai Allah saboda ra'arabahu haqqa sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine anjalu aini jam'in sa shine nujulun wani jalu nujulun wani jalu ana cewa qaumun nujulun mutane masu manyan idanuwa Ah, ai gidansu akwai manyan idanuwa gidansu 'ya'yan gidansu manyan idanuwa ne da su ana cewa mar'atun najla'a Ah, matar tana da manyan idanuwa ana kiran annabi anjalul ainaini mai manya-manyan idanuwa mai yalwar idanuwa kuma mafi kyawun idanuwa kuma mafi kwarjinin idanuwa sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin sai da Aisha Allah ya kara mata tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yara fi zulmati kama yara fi bawu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء واتو manzan Allah bayan kyan ido da girman idanuwa da kwarjinin idanuwansa yana gani a duhu kamar yadda yake gani a haske.
sallallahu alaihi wasallam idanuwansa suna da abubuwa da yawa wannan aka dinga faɗa to lokaci ma ba zai isa ba ba wai girman ido kawai ba anjalu aini ba kuma kwarjini kawai a ajul aini ba a banda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana duniya amma yana hango lahira da idanu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da kaifin gani yana da karfin gani sallallahu alaihi wasallam shine sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce annabi yana gani a duhu kamar yadda yake gani a cikin haske kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata tauraba an santa ai surayya surayya ya take ba ganganwa ba ce to tauraruwar surayya idan annabi ya daga kai sai ya ga cikinta akwai taurari guda goma sha ɗaya duk sai ya gansu kuma su sallallahu alaihi wasallam ba wai surayya ba idan ya kalli tauraruwar surayya sai ya ga taurari a cikinta guda goma sha ɗaya sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan idan dare ya yi tururuwa tana rarrafe akan dutsen safa to daga inda yake yana hango wannan taur- tururuwa kaga ga tsananin duhu ga kankantar tururuwa ga nisa amma idan annabi ya kalli bangaren dutsen safa sai ya hango karamar tururuwa tana rarrafe akan wannan dutsen saboda tsabar karfin gari sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato yana gan yana ganin abin da ya kai kamar wato nisan tafiyar farsaki goma shi ne mil uku sallallahu alaihi wasallam daga inda yake mil mil daya shine karshen ganin dan adam duk karfin ganin kan abu ya kai mil ɗaya to daga in ya gota mil ba ka ƙara ganin abun ba mil ɗaya shine karshen ganin yan adam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon abin da ya kai mil uku sallallahu alaihi wasallam kuma ma da daddare ba da daddare sallallahu alaihi wasallam mil mil daya suna cewa mil daya wato taku dubu hudu taku daya biyu uku hudu biyar guda dubu hudu to dubu hudu so uku nawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka yi taku ɗaiɗai dubu goma sha biyu baka ɓace wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ya sa kahuri a gaba sai ya cakko shi ba a tsere wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a guje masa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato idan aka tashi za a yi sallah annabi yana gaba ba zai wai gaba amma zai ce musu aqimu sufuf fa inni arakum wara wara zahri sallallahu alaihi wasallam ku gyara sau ina ganin ku tabar sallallahu banda karfin ganinsa da yake har ta kiyama hangowa yake alaihi wasallam idansa yana gani ta gaba kuma bayan idan ma yana gani ba san ko ba wanda yake da wannan ko idan annabi ta gaba yana gani ta baya yana gani ta gefe ma yana gani wa yanzu lahazan sallallahu alaihi wa alihi sallama in aka tayi za a yi sallah sai annabi ya ce musu aqimu sufu fa inni arakum wara zahiri a wata riwaya inni la arakum wara zahiri to a takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da yake cikin lahira kamar yadda yake ganin abin da yake cikin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da yake cikin aljanna yana ganin abin da yake cikin wuta sallallahu alaihi wasallam kuma ma a takaice idansa ya ga Allah idan da ya ga Allah me- me ba zai gani ba ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka anjalu ainin wa anjalu ainin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine mafi girman wato a a idanuwan halitta na'am ahadabu shafri a hadabun shauri mai yawan gashin makiftai mai yawan gashin makiftai an san makiftai wato nan ba akwai wani gashi ba nan fatar fatar ido nan sama da fatar ido na nan ƙasa wannan da wannan su ake kira makiftai to gashin ido na sama da gashin ido na ƙasa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da su da yawa kuma suna da tsawo gashin idansa suna da tsawo Eh, ba irin na mata da suke zuwa a sa musu ba zuwa suke a sa musu ba. Su- su shafa kwalli kuma a dinga barazana ana gwada ido ana wada manzo Allah duk baya wannan eh idanuwan manya ne bakin baki wulik farin fari tar ga kuma tsawon gashin makiftai ga yawa ga kuma baki al'ahadabu in ka ji an ce al'ahadabu abinda ake nufi a ɗawirul ashfari mai tsawon gashin makiftai kuma zo gemu ma in yi tsawo suna kiran shi lihiyatun hadaba'u lihiyatun hadaba'u gemu mai tsawo gemu dogo ai mustarsilatun jam'insa shine hudubun a wata riwaya wato ta sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azimul ainaini ahadabul ashfari musharabul aini bi humratin manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance mai manya manyan idanuwa mai yawan gashin makiftai sannan wato abun cuɗanya faransa da ja al ahdabu ma'anan shi al kasirul hudu al kasirul hudu mai yawan gashin wato makiftai gira daban makiftai daban fa sha'aru ashfarul aini shi ake kira hudu ko kuma ka ce dawilu a sha'ari harfil juhuni mai tsawon gashin gefen idanuwa kamar yadda sayyidina ali ya faɗi karramallahu jahu radiyallahu ta'ala yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abyada musharaban bayaduhu humratan wa kana aswadal hadaqati ahdabal ashfari manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance fari ne an cuɗanya farin da ja sannan mai tsananin bakin ƙwayar ido mai yawan gashin magibtai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun muji sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kan la wala walad ajis ubaydan wa farij karbahu abada ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu anta al-qiyasu li kulli khaibin wajad ya rabbu ya haqqu ya man la lahu dib farij لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسن المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داير الأنصار يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدل محمد آل يا سيد السنة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين